babul ayani qahira wannan babi zai karantar da mu ainihin abubuwa masu tsarki wannan bisa da abubuwan da suke da jasa wa ma yajuzu min taliyati da abin da ya dace mutum yi ado da shi wa kullu hayyin dayin farko dai dukkan rayayyen abu mai tsarki ko me ko alade ne ko kare ne ko me in dai rayayye ne mai tsarki ne wani na kuhu abubu yawunsa yana riskan shi mukaduhu majinin shi yana riskan shi ma na masu tsarki ne wa arakuhu gumi rayayye mai tsarki ne sabra'uhu faɗin kumallo na rayayye mai tsarki ne kumallo shi ne kamar irin magos ɗin nan wanda mutum ya tashi da safe zai wani abu kamar amai haka ya fito amma ba baki ba faɗin wannan mai tsarki ne balgamuhu kakin shi mai tsarki ne dumukun hawayen rayayye mai tsarki ne ko kare ne ko alade ne ko miye yawon shi na baka ko majinan shi ko gumin shi da sauransu duka mai tsarki ne za ka iya sallah da shi ba kawai mararatul mubahi haka nan matsar mama madaciya na dabban da yake a aka da cikin naman shi shi ma mai tsarki ne kuma an yanka rago sai aka ce madaciya ya fashe a jikinka za ka iya sallah da shi mai tsarki ne aure jihu ko kashin dabban da aka halatta cin naman shi in yi gicin zafi tsaye in yana cin abu mai tsarki yanzu kamar raguna ne ko shanu ko awaki an ɗaure su a gida ana ba su abinci mai kyau suna ci suna shan ruwa mai kyau yanzu kashin su da fitsarin su duk mai tsarki ne dan ya taba ka za ka iya sallah da shi ba komai har ma za ka iya shan fitsarin a matsayin magani kamar yadda ake shan fitsarin rakuma amma a nan ya ce in yi ta zafi tsaye in yana cin abu mai tsarki kaga mahumi idan abin da yake yake ce da najasa ne tsakanin shi da kashi shi zai zama najasa kamar yadda mun shaba ya zuwa cikin littafin naziya wallabanu nono min adami daga cikin ɗan adam aka matso nono fi hayatin lokacin da take rayuwa da tutar maka tabbatar da rayuwar to wannan mai tsarki ne yanzu misali kamar nonon mace ne take ba wa ɗanta sai ya ɗan zubo ya taɓa ka wannan ba da jasa bane za ka yi sallah da shi matuƙar ide idan je wanda nono ya fita cikin ta tana ne musairul albani amma ban da nonon ɗan adam sauran nonuwan gaba ɗaya kan dubu kamar naman su ne ilkuni cikin garanci wata halili da haramci wata halili da haramci ma'ana duk dabban da cin naman shi halal ne nonon shi mai tsarki ne duk dabban da cin naman shi haramun ne nonon shi haramun ne duk dabban da cin naman shi makaruhi ne nonon shi makaruhi wanda za a ce ainihin naman shi haramun ne amma nonon shi zama ainihin mai tsarki shine dan adam dan adam yana raye nono ya fito a jikin dan adam to wannan nono mai tsarki ne amma sauran abubuwa ɗin kowanne nonon yana bin naman hukuncin nonon hukuncin naman wa bayanu kulli nayi koyin dukkan raye in ji dabba yana raye ko yankuwa jikin shi sarki ne illal mazira sai dai baragurbi baragurbi shine kwanta idan ainihin a tsuntsu ya koi kamar kaza ko ga ko abin nan ko me suke cewa dan uwan kaza din nan irin su agwagwa idan suka yi kwai da yawa suna kinke cewa akwai na karshe da za su bari ka gani ya fashe yana wari wannan shine baragurbi ta sani walƙai'u amai an halitta an halitta zama guyira wanda ba canza shi daga halin abinci ba shi ma mai tsarki yanzu misali mutum ya ci abinci sai ya yi amai aman ya ɓata jikin shi to me matsayin wannan aman sai mu ce ya canza daga halin abincin in ya canza yana wari ko ya gurɓata ga shi wannan da ta sani amma yana nan kamar yadda ya ci ya taɓa shi wannan mai tsarki ne zai iya zuwa ya sallah da shi ba su ya wanke ba Wiskun turaren almiski mai tsarki ne, ka zafi a ratuhu kamar ainihin cakar almiski faɗa gini shi ma ka zarkace shi. Kaga duk dabba idan aka yanko na ba cikin dabba tana raye wannan abin da aka yanko dan in dabban ta mutu da jinsa ne wannan abin da aka yanko da jinsa ne amma ban da almiski shi almiski a jikin dabba ake samu amma in an yanko ruwan almiskin da wannan jakan da yake ruwa yake cikin shi masu tsarki ne kaga a jikin ya ya ka yanko shi amma kuma mai tsarki a faɗan giri ka tsarkake wayannan gaba ɗaya sun jamadatu sannan sandararrun abubuwa gaba ɗaya masu tsarki ne allati lam tuskari wanda ba sa samare yanzu misali kwayan gero kwayan dawa kwayan masara kaga duk wayannan abubuwa ne da ba sa samare kuma sandararru ne to duka masu tsarki ne a jamun jini bila sabyin wanda bai biyo yanka ba shi ma mai tsarki ne yanzu misali an yanka dabba duk jinin da zai kwararo ya biyo yanka ko ya je ciki ya kwanta saboda yanka wannan jinin da jasa ne kamar yanzu ya zuwa nasin qur'ani au jaman masuwa ko amma jinin da ba dalilin yanka ya fito ba wanda yake cikin nama wannan mai tsarki ne an yanka dabba an fede sai ga jini a cikin nama wanda ya gwamnan jijiyoyin nama wannan jini duka mai tsarki ne irin su sefa irin su hanta wanda asalin su jini ne daskararre wannan duka mai tsarki ne amma jinin da dalilin yanka ya fito wannan da jasa ne kazalika nan ajza'u ma zukiya yanki yankin cikin dabban da aka yanka walau zulkuri ko da cin naman dabban makaruri ne inda an yanka ta duk wani bangaren cikin dabban mai tsarki ne yanzu misali an yanka rago to irin su kago irin su farce irin su gashi duk abin da yake cikin wannan rago mai tsarki ne tunda yanka shi aka la ma gudu ma ma wanda wanda aka haramta duk dabban da aka ce cin naman shi haramun ne to ko an yanka ma duk wani bangaren jikin shi na jasa ne wa mai tatul bari mataccen kogi duk abin da ya mutu dabban da yake rayuwa a kogi ko ya mutu mai tsarki ne wa ma la dama la haka nan duk dabban da ba shi da jini a jikin shi shi ma ko ya mutu mai tsarki ne amma dabbobin da ba su da jini ya ce la wazagun banda tsaka tsaka ga shi ba su da jini mai kwarara amma an ta mutu na jasa ne wa shumatun haka nan banda shuma shuma irin gajeren maciji din nan to shi ma za ga shi mai kauri gajere makawa maciji to irin wannan shi ma ko ya mutu na jasa ne wa suliya haka nan banda suliya ita ma suliya wani dabba ne mai kamar maciji amma yana da kafafuwa to duka waɗannan kamar irin su kurba duk waɗannan ko sun sun mutu na jasa ne gashi ba jini a jikinsu amma sun mutu na jasa ne amma banda irin waɗannan sauran dabbobin da ba jini a jikinsu ko sun mutu mai tsarki ne irin su sauro irin su kuda da sauransu wa zagaburin shi hakanan gashin kyawaska wato akwai abin da ake cewa ƙasa burish akwai abin da ake cewa zagaburish zagaburish shine gashin jawaska ƙasa burish shine karen jawaska a rishi din kuma shine jawaska me jawaska shine fuka-fuki wannan a karen da yake jikin fuka-fukin idan ka dauko buka buki ko na kaza ko na me ai akwai wani kara wanda gashi yake jikin shi to me hukuncin wannan karan idan an tsinko a jikin dabban da take da rai ko kuma dabbar ta mutu sai aka ciro wannan din me hukuncin shi to gashin da yake jikin da za a yanko gashin gashin mai tsarki ne amma ainihin karen da yake liƙe a jikin dabban in dai ba a yanka ba ka kuncino wannan karen da jasa ne inda ka lura karen yana gurin da rayuwa yake amma gashin baya gurin da rayuwa yake dan za ka yi sa albarkaci ka yanke gashin dabban ba su sani ba saboda haka gashin mai tsarki ne amma karen da jasa ne to a nan yana maganar gashin da yake zaga gurin shi wasu haka nan su mai tsarki ne abin da ake cewa su yawa kaga wannan shi ne ainihin jiwaska kaga wannan gashin shi ne ainihin zagaburish gashin jiwaska wannan karan kuma shi ne ƙasa burish kaga shi wannan karan a jikin dabban yake dabbar in za a ciwo za ta ji zafi to na jasa ne wannan karan in a jikin rayuwa aka bincino ko bayan ya mutu aka bincino amma da sai an yanka aka bige to duka mai tsarki amma ba yanka ba aka cire ko ya mutu aka cire gashin mai tsarki ne amma yaran na jasa ne ya ce to ya ce wa sukun hakanan su wato akwai abin da larabta ke cewa su akwai robar akwai sha idan aka ce su gashi ne amma na kebantaccen rago akwai ragunan da suke da gashin da in ya togo za a aske wannan gashin a je a saka shi a yi tufafi da shi shine a turanci ake cewa wool to irin wannan gashin da ake ainihin askewa a jikin dabba to wannan gashin ko dabbar ta mutu ko tana raye aka asko wannan gashin mai tsarki ne shi ake cewa su wa wabarun haka nan wabar gashin rakumi shi kuma wabar ana samun shi a jikin rakumi da kuma ainihin zomo to wannan gashin shi ma an yanko mai barci ne in juzza idan an yanko shi fa min hayyin ko da cikin rayi aka ciro wa mai yiti ko da cikin matacce in dai asko gashin aka yi ba kun ciro shi aka yi ba wannan wanda aka asko gashin sai ke wa sha'ar haka nan kowane gashi ma ko a jikin mutum ko a jikin mai gashi in dai ba kun cirowa aka yi ba in dai yanko shi aka yi wannan gashin da aka yanko mai tsirki wa kamratun giya in kulli dan idan an kununtar da giya ka san ita giya tana zama giya ne lokacin da take bugarwa amma in ba ta bugarwa me bambancin ta da kunu ai ba bambanci ai yanzu haka da zaka je ka je wajen yan burkutu zaka ga gashi nan kunu ne amma kuma an sha yana bugarwa so akwai yanayin da za ta kai ba za ta bugar ba ko ana cikin dafa ta ta lalace ko kuma ainihin in an dafa a yi mata wata hikima ya zamo an ɗauke bugarwa to shine an kununtar da ita kenan giya idan ta zama kunu ta zamo mai tsarki ba da jasa ba saboda me saboda illan da ya sa aka ce mata giya aka ce najasa me illan shi ne bugarwa to yanzu ta zama kunu ba za ta bugar ba mai tsarki an gujirar ko kuma aka dukantar da ita ana so a yi giya ne kawai ta kwabe ta zama tuwo kawai ta dunkule sai ta zama kamar dutse ya zama tuwo to yanzu ka ga nan shi ma giya ya ainihin ga dukantu ya dunkule sai a nemi miya a zuba shi ne ba za ka ji abu daidi a rigazin shi yana cewa wai wa ma shekun iza iza fasada da hayyana bai wurkada ya ce wai wani abu ne yana tambayoyi ne ya ce wani abu ne idan ya ɓaci bacin shi sai zama shirya wajen mutanen kirki ranar da aka zo da magiya in ji alta ce ai ba kanta yau abin ya baci su kuma almajirai suna alhamdulillah ya samu kuma ne kaga gashi abu ne ya baci amma ta hawo da gari ko rashada bacin sai zama shirya wajen mutanen kirki to shine giya wazzarku haka nan hatsi ko mu ce shuka in yustafi najisin aka shayar da shi da najisa fada bat sai ya tsiro to yanzu wannan tsiro mai tsarki ne yanzu misali ka je wasu wurare yadda ake irin su salad irin su karas irin su me sai ka ga ruwan kwatamin gari ne wanda yake kwararowa shi ne ya je taru sai a je a yi lambu wannan ruwan yake shayar da wannan kayan lambun har wannan kayan lambun ya tashi to ba ruwan mu da ruwan najisa ne shayar wannan kayan lambu mai tsarki ne dan ruwan najisa ne shayar bai taɓa wannan tsiron ba mun ɗauki ne. Fi majalisar insani kulkun kasatu malamai sun keɓance ainihin a saɓani fi majalisar insani a cikin matakken mutum. Mushe ne duka matacce na jasa ne. Jin rayayye mai tsarki ne to amma har mataccen ɗan adam shi ne malamai ke saɓani. Wasu malamai sun tafi akan ko ɗan adam ne indiya mutu na jasa ne. wasu malamai kuma suka ce a'a dan adam ko ya mutu mai tsarki ne saboda me saboda akwai wani kususiya na dan adam na wala karkar ranna bani adama saboda haka dan adam ko ya mutu darajarsa ta wuce zama da jisa mai tsarki wa birni mali wa dukhani rakasu malamai sun sauwake ko shari'a ta sauwake cikin tokan najasa da hayakin najasa hayakin najasa ne aka kona ya zama toka me hukuncin wannan tokan ko najasa ne ake konawa hayaki yana tashi ya zo ya zo ya turnike ka me matsayin wannan hayakin malamai suka ce an yi sauki dan hayakin najasa ya taba ka ko tokan najasa ya buke ka zaka iya sallah ba komai wa arjawul aqwali bi tahara fi maitatil insani hatta al-kabar yace amma sabanin da aka yi wajen mutaccen mutum yace arjawul aqwali mafi hijayen maganganu a sabanin bi tahara shine ya tabbatar da tsarki fi maitatil insani a cikin mutaccen mutum hatta al-kabar har kafirai mutum ko kafiri ne ya mutu mai tsarki ne saboda me saboda ayar da ta ce wala karkaran na bani adam haka tuwa da kafirai ba bani adam ta ce saboda haka bani adam ko kafiri ne kasancewan bani adam ne ko ya mutu mai tsarki wa ma min al-hayy aw al-maytin fasal kama yajid al-hayy alladhi minhu hasal wa ma duk abin da in fasala ya cira fi min al-hayy daga cikin rayayye awin mayiti ko aka gudo shi da cikin matacce to me hukunci wannan abin yanzu misali ai akwai kifi wanda ya turo jiki sai a yi ta sara a yi ta sara bayan an sassara can zuwa sai ka ga ya kuɗe ruwa ya ci gaba da rayuwarsa to wannan abin da aka sara me hukuncinsa ko kuma dabba ce kawai sai wani ya yanko na ba jikin ta ko wata mutu tana yawo me hukuncin wannan abin da aka yankon shine yace kamar ta tilhayi hukuncin wannan abin kamar hukuncin mataccen rayayyen allazi wanda hasar wannan abin ya tabbata minu da gare shi ne sai mu ce wannan abin ko kuma wannan dabban da aka yanko wannan bangaren jikin can kaddara in ta mutu mataccen ta mai tsarki ne ko najasa ne idan mataccen shi mai tsarki ne sai mu ce wannan abin da ka yanko shi ma mai tsarki ne yanzu misali kifi ne ya turo jikin shi mutum ya gamtaro sai ya faɗa ruwa kaga sauran jikin yana raye ga shi ka samu kawo goni wannan mai tsarki ne saboda da gaba ɗayan shi ne ma ya fito mutu ka ɗauka za ka iya kaci kaga mushin shi mai tsarki ne duk abin da aka yanko mai tsarki ne amma yanzu misali wani katon sa ne kana bukatar nama kawai ka samu karka mai kaifi sai ka je wajen cinyan kawai ka yanko wani bangare sai san ya duka a guje kaga yanzu a cikin raye ka yanko wannan naman me hukuncin wannan naman da jasa ne saboda me saboda sannan da zai faɗi ya mutu naman jikin shi na jasa ne tun da ya mutu yanzu wannan wanda ka yanko shi ma sunan shi mushi saboda haka da haka ake kiyasi abin da ka yanko a jikin shi in ya mutu mai tsarki ne ko najasa ne in mai tsarki ne abin da ka yanko mai tsarki ne in ya mutu najasa ne abin da ka yanko najasa ne wannan jisu to wannan mun gama da abubuwa masu tsarki to me najasa wannan jisu yake shi ko najasa shine almaitatu dukkan mataccen allazi abin da lam yunkar ba ambaci mataccen shi mai tsarki ba ne ai ko kuma ta mun ce mataccen dan adam mai tsarki ne ko muka ce duk dabban da yake rayuwa a ruwa ruwa mataccen shi mai tsarki ne muka ce duk abin da ba jini a jikin shi mai kwarara mai mataccen shi ma mai tsarki ne to banda ire-iren waɗannan duk abin da ba mu faɗi tsarkin mushensa ba to wannan abin in ya mutu da jasa ne wa kullum mastusniya da dukkan abin da aka keɓe a a jikin masu tsarki duka da jasare misali mun ce kwai gaba ɗaya mai tsarki ne sai muka toge muka ce me illar masira ko sai bara gurbi to wannan wanda aka toge bara gurbi din da jasa wa kullum muskiri haka nan dukkan abin da yake sa maye na jasa wa fadilatul makaruhi haka nan fitsari da kashi na dabban da aka kana da cin naman shi kamar irin su doki fitsarin su da kashin su da jasa ne wal muharrami haka nan dabban da aka haramta cin naman shi kamar irin ainihin su kare da sauransu to duka ainihin fitsarin su da kashin su da jasa ne wa misluza kwatankwacin wannan ne ma jallalatun jallala jallala dabban da an halatta cin naman shi amma yana cin najasa jasa misali kamar agwagin nan kamar kaji da suke bin kwatami kamar awaki da tumaki da suke bi suna cin najasa suna shan najasa to wayannan naman su mai tsarki ne amma fitsarin su da gashin su najasa ne shi ne jallala wal alami haka nan dan adam fitsarin dan adam da gashin dan adam da jinsa ne